ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها نعم فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع مم.
والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا مم.
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك نعم قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك مم.
لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba da uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah muna yin juma'a wanda yau wata na ramadan iya da kwanuka guda 19 tafiya ta yi tafiya kenan hijira yau na da shekara 1445 daidai da 29 ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 a nan real quarters a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci a cikin wannan wata mai tarin albarka kuma wannan darare masu albarka idan masu kallon mu kai tsaye da muke tare da su da kuma masu bibiyar mu ta kafafen yada bayanai na zamani idan ba su manta ba muna cikin sura mai namba goma sha biyar in ka ɗauko jeren gir surorin ƙur'ani daga sama zuwa kanta ita ce suratu alhijir karatu jiya ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hamsin daidai a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta hamsin da ɗaya a suratu alhijir kuma wannan shiri darasinmu na shida a cikin sura ɗin na'am alarma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم Hmm.
ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وزنون
daga cikin hikimar alkur'ani mai girma dukkan wani abu da ya faru tun da kan annabi adamu alaihi salam har zuwa annabi isa alaihi salam to sai da allah ya kisanta wa mazan allah shi sallallahu alaihi wasallam domin ya ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali irin yadda 'yan uwansa annabawa suka sha gwagwarmaya da al'ummatai daban-daban daban a wancan lokaci da suka rayu da ya ƙara masa tasliya kamar rarrashi inda wani abu zai ci karo da shi na damuwa to ba shi bane farau akwai waɗanda suka ci karo da damuwa fiye da tasa wannan iya cin hikimar zuwa da kisoshin annabawa da al'ummatansu abu na uku kuma ya zama to mu a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama to irin abin da waɗancan suka yi Allah ya halakar da su to mu ana ja mana kunne kar mu yi shi abin da suka yi Allah ya kifar da su ya dammara su to Allah bai koyi bayani bayani kowace al'umma Allah ya yi bayanin irin abin da ta yi wa Allah Allah ya halakar da ita to mu kuma ana karanta mana domin me domin mu gudu mu tsira daga wancan laifuffuka da ya zamto sanadiyar halakar da waɗancan mutane ana ganewa to qur'ani zai ba mu labari annabi ibrahim alaihi salam da bakinsa waɗannan baki nasa mala'iku ne kuma dama sun zo su yi zango a gunsa ne an sun yi zango sun gaisa za su wuce wani aiki da Allah ya tura su aikin da Allah ya tura su shine halakar da mutanen annabi Lut alaihi salam domin suna jarima ta liwadi kuma annabin su yayi wa'azi yayi wa'azi ba su ba sai Allah ta'ala ya tura adamar su ana fahimta a akwai a kusakurai da wa'ansu zaka ji suna maganar liwati ba sa iya bambance da sunan annabin da sunan jarima shi annabin sunan solut a gane ko lam wawun da ta luta lamun ya jawo ko sannan kuma sai damu hannu a gaba ni ma na yi karatun zangaya yi yawwa shi ne yi da laun jaye da wau da damu hannu to haka ake rota luta an fahimta yawwa sannan kuma shi jarimar liwaɗi ake cewa liwat wawon ɗin da ja da aluja a kansa liwat an fahimta shi wannan lut sunan annabi ne liwat kuma shine jarimar amma dai wa zaka ji ai wannan dan ludu ne haka ake faɗa wannan kuskure ne kuskure ne wannan shi lutsin sune sunan shine sunan annabi liwadin kuma shine jarimar ana fahimta a Allah yake cewa wa nabbi'uhum an dhayfi ibrahim a ka ba su labari ya rasulullah game da bakin annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alayhi salam yayi baki ana ganewa dama kuma Allah ta'ala ya shaida annabi ibrahim da karrama baki mutum ne wanda yayi fice wajen karrama baki kuma iya cikin cikar dattijantakar mutum da zamansa a mai albarka mai alkhairi ko bayan rayuwarsa a shidihi da karbar baki ana fahimta tun lokacin jahiliya tun kafin a turo manzon Allah da annabci akwai waɗanda suka shahara da karɓar baƙi kuma suna da daraja a cikin mutanensu ana ganewa annabi ibrahim alaihi salam mutum ne wanda an ce ko da abinci aka yi sai ya tura an nemo wani wanda zai zauna su ci abincin tare domin karrama baƙi da allah ta'ala ya sanya masa to sai allah yake cewa ya yi wa an su baƙi amma bai gane mala'iku ba ne a lokacin allah bai fahimtar da shi ba da ya yi baƙi bisa al'adar mutum ya yi bako zai mai karamci a yaka masa ruwa da abinci da abin sha da hali ya bashi to annabi ibrahim iyayen baki bai san ko suwaye ba fa sai ya ce a ji a danne bijimi a yanka shi bijimi na sa bai san bakin ba kamar kai ne ya cewa ana masu rama gaba da barkan ku da zuwa Allah idan ne gidan wani eh to sannan ku da zuwa bai gama gane so ma sai ya ce a ji a danne bijimi a yanka to wannan ba karibi ba kai wanda zai wannan wani ma ba zai gane ka ba zai baka siya wata ba sai ya gane ka wallahi ban gane ga dinga kwatance ni ne wani kaza mun zo na ya ban gane ka ba wallahi dai yi gaba to amma shi annabi ibrahim bai gane shi ba wanda ya gane da yake mala'iku ne amma sai a danne bijimi a yanka a dafa wani a soya wani a yi hidima a kawo musu shine hal ataka hadisu dhaifi ibrahim al-mukrami Allah ya ce
حديث ضيف إبراهيم المكرمين shin labarin baki na annabi Ibrahim mai karamci ya zo ba kaga Allah ke faɗa karamcin annabi Ibrahim domin shekari mene zai wannan ai sai karimi sai mutumin mai mai dattakon gaske to Allah yake cewa wa nabihum an zaifi an zaifi ibrahim ka ba su labari game da bakin annabi ibrahim alayhi salam wa hum al malaika isna ashara malai cewa su mala'iku ne guda goma sha biyu aw ashara aw salasa ashara ko mala'iku goma ko goma sha uku bisa irin yadda malamai suka kawo minhum jibril amma sun ittifaki a cikin su akwai mala'ika jibril alayhi salam an gane ko shine shugaban tafiya shine jagoran tawaga izjakalu alai lokacin da suka shigo wa annabi ibrahim alayhi salam fa qalu salama sai suka yi amfani da wannan lafazin kamar su ce assalamu alaikum an fahimta kaga ahi sallama ce dama lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam da aka gaida shi da wannan gaisuwar mala'iku suka mai sallama sai ya ce hazihi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika ila yawmil qiyamah wannan shine gaisuwarka da gaisuwar al'ummarka har zuwa alkiyama ba mu da wata gaisuwa sai da assalamu alaikum assalamu alaikum an fahimta yasa manzon Allah yake cewa da kun san irin ko kuma babu gabar da Yahuda suke muku hasada kamar gaba guda biyu ta farko yawan sallama da kuke wa junan ku ba sa su abu na biyu kuma cewa amin a bayan liman bayan ya gama fatiha yahudawa ba sa son wannan domin sun san alkhairi ne mai yawa gargashin wannan yawan sallama an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin aka ce da shi ayyul islami khair manzon Allah cikin dabi'un musulunci me mafi alkhairi cikin su sai ma'aiki yace tu'imu ta'am ka dinga ci da abinci ga mabukata to ka hau kololuwar ɗabi'a mafi alkhairi a musulunci kuma kun ga taimakawa ɗan adam wallahi yana sa Allah ya ɗaga wa ɗan adam ƙafa a gudewa wallahi su matallahi duk mai taimakon ɗan adam iya share masa hawaye wallahi akwai gunda ya cancanta Allah ya kama shi Allah ba zai kama shi ba sai Allah ya ɗage masa ƙafa domin irin albarkar da take cikin taimakawa ɗan adam ana fahimta kuma duk wanda ya fika kyauta dawa dan adam wallahi ya fika ba yadda zaka yi dashi ba yadda zaka yi dashi ya riga ya shiga gaban ka ka zamto ɗabi'arka da yanayinka akwai taimako a ciki Allah iya sharewa dan adam hawaye ya tare mai bala'o'i marasa iyaka idan har akwai taimakon al'umma a rayuwarsa ana ganewa to manzon Allah ke cewa tutsimu ta'am daga cikin ɗabi'u mafiya kyau cikin musulunci ce da abinci sannan abu na biyu sai ce sun matakar assalam man arabta man lam a'rif sannan karanta sallama wanda ka sai da wanda baka sani ba duk assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan dabi'a ce mai kyau shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda yazo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya ce malaiku ku rubuta mai lada 30 idan kai ma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh za a ce a rubuta ma lada 30 idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi lada 20 idan ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah da illa da 20 idan ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam kowa lada goma goma yasa Anas dan Malik Allah ya kara yadda da shi da ya ji ma'aiki ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya wanka sai ya sa yaron sai ɗauka mai kujera sai ji kofar kasuwar Madina sai sa a girke mai kujera sai ya zauna wannan yinin sallama zai dinga yi wa mutane duk wanda ya gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai ya gaji yaje da koyi zuna shiri ba adadin mutanen da ne wa salamatu wulada na iyana sai dauko ya dawo gida amma yanzu ne sai a canja masu sai kaga wani mahaukaci sai wallahi mana Allah sawa gaza a ce kawai ya je kasuwa ya girga kujera ba shi da aiki sai sallama ona ya hukace to ana tsammani haka yake yi domin ya ce ko yanzu ladan da Allah ya ban wallahi na shiri ba ya fi wannan surutun naka kai ma ya fi wannan gulmace gulmace wallahi ya shi wannan saboda ka su sahabbai in manzon Allah ya faɗi magana da gaske tana zuciyarsu ko shakka ba sai ko kwanto ko ba sai sun zo sun samu annabi Ibrahim alaihi wasallam suka ce masa assalamu alaikum kenan shine fa lamma da kalu alaihi qalu salama shi ma sai ya mayar musu da sallama kenan bayan su mai sallama sai ya mayar musu da sallama ana fahimta to lokacin da suka mai sallama ya mayar musu da sallama bai ko zauna ba sai je kawo musu abinci da abin sha da ya ga ba su ci ba ba su sha ba da maka'idar mala'iki baya ci baya sha an gane ko to da yaga ga abinci ga nama ga ruwa ga hidima duk ba su shi ba sai ce inna minkum wajilun kai ni dai kam akwai dan alamar na tsorata da kuwa ka ban ban gama sakin jiki da ku ba a ce baki mutanen kirki a kamo ku ruwa kuma matafiya a ce ba za ku sha ko ruwa ba ni kun samu fargaba a raina gaskiya ban ban gama gamsuwa da ku ba daga nan me me suka ce قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم mm.
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر mm.
فبم تبشرون da so ga annabi Ibrahim alaihi salam ya dan shiga cikin damuwa qalu suka ce la tawjal ay la takhaf karka ji tsoro inna rusul rabbik kenan karka ji tsoro mu manzannin ubangijinka ne kaga sai ya sakankance mala'iku ne daga nan hankalinsa sai ya kwanta kuma bayan nan sai suke cewa nubashiruka bi gulamin alim bayan mu manzanni ne na Allah zai tura mu halakar da waɗansu mutane sannan kuma ya ce mu ma albishir za ka haifi ɗa wani ɗa mai ilimi kaga tun kafin a haifi ɗan har an hai- har an faɗi siffan ɗan kuma dole ya zo duniya kuma dole ya ilimin domin Allah ne ya riga ya faɗa ana fahimta a wani gumma sai da aka faɗi sunansa wam- wamra'atuhu qa'imatun fa bai- ah, fa- fa dhahikat وامرأته قائمة فضحكت Hmm.
فبشرناها بإسحاق Hmm.
ومن وراء إسحاق يعقوب lokacin da matarsa ta ji annabi Ibrahim suna tattauna da mala'iku ta kawo abinci da ruwa tana ɗan baya haka, da ta ji suna cewa su manzannin Allah ne za a je a halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam sai ta yi farin ciki, domin sun san ta san damuwar da har ta mijinta iya cikin wannan damuwa. Kes na mutanen annabi Nuhu alaihi salam hatta annabi Ibrahim ya damu da shi, domin akwai alaka tsakanin annabi Lut da annabi Ibrahim alaihi salam suna da alaka ta jini. ana fahimta abin ya dame su to da ta ji cewa Allah zai je ya halakar da su sai ta yi murmushi ma'ana ta san wani sauki ya ƙara samuwa to wannan farin ciki da ta yi sai Allah ta'ala ce a fa basharna bi ishaq kuma ta albishir za ta haihu kuma dan ma sunansa ishaq aiki sai Allah mala tun kafin a samu cikin ba har an sa mai suna kuma dole haka zai yi kuma Allah ya ce wa min wara'i ishaqa yaqub bayan ishaqan ma yazo yaqub zai biyo baya kuma hakan ya faru daga nan me take kala da ya wailata قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب da ta ji cewa fa basharna bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sai ta ce a alidu wannan harful istifham ne wanda yazo da ta'ajjubi kai yanzu zan haihu kuwa bayan an fita kan shekara 90 a lokacin ga mijinta kuma ya kai shekara 120 a alidu ni zan haihu wa ana ajuz na zama tsohuwa wa hadha ba'ali al-ba'al shine az-zawj daga kuma mijina shaykhan ya zama dattijo sosai ya tsufa ya za a yi haihuwa ta same mu haka kamar yanzu ne a zuwa ce wani an biya ma maka za ka je maka ya ce ni ɗin ina kokowa da masara ko maka tun daga miliyan biyu uku hudu hudu har ta je wajen bakwai ko da ke ɗazu muke samun labari cewa gwamnatin tarayya ta sanya tallafin miliyan casa'in biliyan casa'in a hakiyaki haka ne ko dan ɗazu muna tare da malam adam muhammad da koro ake masa waya daga abuja cewa ga abin da ya faru kaga labari ne mai authentic labari gaskiya labari na iya da inganci kwarai da gaske in Allah da za a samu sassauci an ce gwamnati ta sa naira biliyan 90 za a samu sassauci cikin aikin haji Allah ya musu albarka dole in sun faɗa in sun yi ba daidai ba mun faɗa in sun yi daidai sai mun yaba musu wannan shine adalci kuma shekaran jiya jiya nan ina ganin karatun malam Muhammad Kabir Haruna Gombe yake cewa shi iya tabbatar da cewa daga cikin shugaban Najeriya a waɗanda suke ɗaukan shawara akwai wani shugaban kasar shi ya ce in dai an same shi ko wanda suka same sun cancanci su faɗa masa wala zai ɗauka ya ce ba shi da wannan taurin kan ba irin namu ba ne yawa an gane an gane karatun ayi amma shi wannan iya ɗaukan shawara haka malam kabir gombe ke faɗa yace in dai wanda suka cancanta suka same shi suka mai bayani ya fahimta wallahi zai zo daga ra'ayinsa kawo kuma gashi abin da ya faru domin malamai sun yi ta magana cewa ta yaya za a ƙara wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari tara a aikin hajji kuma a biya zo dai miliyan irin wannan an yi ta maganganu to kaga maganganun sun je kuma sun yi tasiri saboda haka in a abubuwa suka taso irin wannan malamai ba shiru za su yi ba kaga daga cikin abin da ya sabbaba wannan akwai maganganu malaman gaskiya duk malaman nan a galabe su duk sun yi wannan maganganu gaskiya sun yi ko magana ta yi tasiri ana fahimta to kaga sai ta ce a alidu ana ajuzun haza ba ali shaykha sai suka ce qalu ata'jabina min amrillah yanzu zaki mamaki da lamarin Allah Allah ne fa zaki mamaki sai Allah ce rahmatullah wannan rahama ce daga Allah wa barakatuhu alaikum ahlal bayt kuma albarkar Allah ce ta sauka a wannan gidan naku innahu hamidu majid shi Allah abin godiya ne kuma abin yabo ne kaga anan take cewa qalu la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim ibrahim karka ji tsoro mu manzanni ne kuma an ce amma albishir da samun da da mai ilimi ai ziya ilmin kathir ma abucin ilimi mai yawa ko ishaq hina annabi ishaq alaihi salam kama zukira fi surati hud alaihi salam kamar da wannan ambato ya zo a cikin surati hud alaihi salam qala fi قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين النبي إبراهيم عليه السلام قال أبشرتموني ينزاكم البشر بالولد لسامون ala an masani da kibar bayan gahi na tsufa na kai shekara 120 sha'awar mata ya mace ta fita daga zuciya na na tsufa ta zan haihu ai hal ma amassuhu iyayi bayan ga tsufa ya shafe ni fa bi matubashir ai fa bi ayyin tubashirun da me za ku mun albishir da da da da me za ku mun albishir istifhamu ta'ajjub istifhami ne na mamaki mutum a samu dattin da dan shekara 120 a ce zai haihu ai zai mamaki ai ba wai ya ce Allah ba zai iya ba ne amma akwai ɗan wani ba a zuciya wanda kake ganin abin zai yi amma ta wace hanya kuma zai yi an fahimta wani iya cin abin da a hatta annabi ibrahim alaihi salam ce rabbi arini kaifa tuhil mauta qala qala qala lam tu'min a qala bala walakin liyatma inna qalbi annabi ibrahim ce Allah ina so ka nuna min da kake raya matattu sai ce ibrahim baka imani bane ya ce a Allah na yi imani amma walakin li yatma inna qalbi ina so zuciyata da kara samun nutsuwa ya Allah amma ba imani bane ban yi ba kaga su ma annaba suna da yakini tsakanin su da Allah cewa Allah da kace zan haihu ba abun ba abun mamaki bane abu ne yiwa zai yiwu to amma ta yaya aikin ta ina za a fara kine fa matu bashirun da me za ku mun albishir sai ce qalu basharnaka bil haqq mala'iku suka ce za ma albishir da gaskiya yene bi sidik magana ce ta gaskiya ba ku kwanto wala ta kun min alqanidin kar ka zama to cikin mutane masu ɗebe tsammani tunda Allah ya ce magana ta kare qala kazalika qala rabbuki kenan lokacin da ya faɗa Maryam alaihi assalam haka Allah ya ce ko magana ta kare shikenan magana ta kare ko na'am qala kama khatubu قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
suke cewa kalo man ya kanadu an karanta bi fatihin nun wa man ya kanadu an karanta bi kasirin nun wa man ya kanidu ba wanda yake ɗebe tsammani daga ramar Allah ila dalluna ay ila kafirun sai kafirai duk wanda aka ce Allah zai abu kai abin nan ko anya zai yi to akwai matsala a imaninsa ai tunda Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir magana ta gadi Allah iya da iko akan komai abinda ka sani da abinda baka sani ba da abinda kake ganin zai yi da abinda kake gani ba zai yi ba to Allah ya fi karfin sa shi yasa duk wani al'amari in ya taso kai ne kake ganin girman sa amma agun Allah bai isa komai ba duk wannan rikicin duniyar wallahi mu ne muke ganin girman sa domin iyaka fahimtar mu da shi kenan amma agun Allah bai fi kifta ido da bismillah an gama da shi ba domin hatta kiyama ma Allah cewa ma amru sa'ati ila kalamihi al-basari aw huwa aqrab kiyama fa ita ce rigima mafi girma a gaban dan adam amma Allah yace ba tafi kibtawa da ido ba an gama magana ta riga ta kare to balantana wannan rikicin duniya ko abun Allah ba wani abu bane wannan anan mun karanta muku kafiran annabi salihu alaihi salam suka ce su ba za su yi imani da shi ba har sai wani dutsi katotan dutsi ya fito da taguwa raƙuma da ita talabin ta baya yanzu wannan hankali zai da wannan in hankali ake sawa a gaba zai yi da wannan a ce dutsi ya haifi tara kuma kuma da yatta amma da yake an jingina abin ga Allah abin yayi ba wani ko kura ba ta tashi ba abin yayi kafiran lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su imani da ki ba sai wata daga sama ya sauko haka suka ce watan kuma ya sauko a gaban su suna gani suka ce kuma sai ya tsage gida biyu ɗaya ya shiga taran ya fita ɗaya ya shiga taran ya fita kuma a gaban su aka yi kuma ya koma saman ya haɗe yanzu haka ne da dare wannan amma da yake an jingina abin ga Allah ya yi saboda duk abin da aka ce an jingina ya da Allah ka yi imani ka sallama masa kawai baka san ta ina abin zai yi ba wallahi baka sani ba shi yasa duk wanda ya fifi ya kini to ya fi ka ci ribar Allah in dai wani ya fi fiye kini tsakaninsa da Allah wallahi ya fi ka ribar Allah amma duk mutum mai shakka mai kokonto mai taraddadi to wannan zai dade bai ribar Allah ba domin Allah baya son kokonto duk abin da yace kai tsaye sallama yayi kawai yayi tunda shi ya fi karfin abin ana fahimta ina suka ce duk ba mai ɗaya bai tsammani daga jin kan Allah to sai mutane kafirai فهذا يدل على أن تعجب إبراهيم كان باعتبار العادة wannan kuma zai nuna cewa mamakin da annabi Ibrahim yake ba inkari yake ba haka al'ada dan adam take min wujudi min wujudi waladin min shekin wa ajuz cewa zai samu da a matsayin sa na dattijo shekara 100 da wani abu da mata tsohuwa duna duna alqudra kuma tarabba da basirin haka din ba wazalika walizalika qala sai Allah ya ce wa man yaqana wa man yaqana rabbih ila dhalul ba mai ɗebe tsammani daga jin ƙan Allah ko rahamar Allah ko wata falala daga Allah to sai mutane masu yawan kuskure masu yawan ganganci ai tsariƙil ma'arifa wanda suka kaucewa hanyar sanin Allah ɗin fala ya arifu na si'ati rahmatillahi ta'ala irin waɗannan ba su san faɗin yalwar rahamar Allah ta'ala ba falamma alim annahum jaduna lokacin da ya tabbatar da kan su mala'iku ne kuma sun zo da wannan albishir sa'alahum an sababi maji'ihim sai ce to tun da kuka taho ka zo nan to me dalilin zan kuma ina za ku je me faru daga me suka ce masa قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين qala sai annabi ibrahim ya ce fa ma khatabukum ai fa ma sha'anukum to me ye labarin ku kuma me ina za a je kuma yanzu daga ina zuwa ina ina ba ku je ayyuhal mursalun ya ku wannan manzani tarun albarka qalu suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin ai Allah ya tura mu zuwa ga wa'ansu mutane masu mujrimanci masu miyagun aiki yasa liwadi iya cikin jarima mafi girma iya cikin aikin laifi kabira mafi girma kun ga zina sharaɗin hukuncin kisa ga zina sai mutumin da ya taɓa yin aure an fahimta amma wanda bai taɓa yin aure bai yi zina ko wanda ba taɓa yin aure ba ta yi zina aka kama su da shaidu a shari'a to hukuncinsu shine bulala ɗari ɗari amma in mutum ya taɓa aure to shi kenan hukuncin za a kashe shi ne za a jibe shi to amma shi liwaɗi ko mutum bai taɓa aure ba aka kama shi na hukuncin zaki sa ne ba ki ba shi ɗan yayi aure ko bai ba ana gane ko domin irin fushin da Allah yake da wannan musiba akwai lokacin da mala'iku suke tattauna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai duk gun da ake liwaɗi area da ake liwaɗi wallahi ba sa iya zama abu sai manzon Allah yake tambaye su da wani dalili ya suke cewa a gabanmu fa ya rasulallah a gabanmu muna gani aka halakar da mutane a nabi lura alaihi salam aka musu azabar da ba a taɓa yi wa ɗan adam ta duniya ba ya sa mu ma kanmu muke jin tsoro kar mu je a maimaita wani azabar mu idan ya gani ba za mu iya gani ba haka malaiku su faɗa irin azabar ma ba sa su ƙara ganin irinta ballantana kuma wanda aka yi wa azabar yasa Allah ya kira abin da mujrimanci inna ursilna ila qaumin mujrimin mu Allah ya tura mu zuwa ga wa'ansu mutane masu mugunyan laifi wanda laifin nasu ya kai ya kawo ai kafiri ai kaumi ludin ai kafiran mutanen annabi ludu li ihlakihim Allah ya ce mu je mu halakar da su gaba daya haka manzani suka fadawa annabi Ibrahim alaihi salam to da suka fada masa haka a can wata ayat yake kissa ta zo ayoyi surori da yawa sai a ankabut ne sai yake cewa yanzu za ku je ku halakar da al'umma kuma a cikinsu akwai musulmi guda ɗari? Ya suka ce, "A, ai, in dai da masu imani mutum ɗari ba za mu halakar da mutanen nan." Sai ya ce, "To, yanzu a ce akwai masu imani hamsin a cikin al'umma za ku halakar da su?" Ya suka ce, "A, iya ragewa dai, iya ragewa dai." Ya ce, "Yanzu aka samu mutum mai imani guda ɗaya?" iya cikin mutane masu mujirmancin laifi za ku halaka su gaba daya ya suka ce a'a ya ce kala inna fiha luda قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها na'am لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين kaga yan uwantaka irin ta addini he tuno da dan uwansa yace ai akwai annabi lut ya san ne ko kowa ba shi da imani dai mai imani ne ya hakura da kowar ma duk da zato ne zargi ne ya ce ai shi lutu iya da imani ya sace kala inna fiha luta aya inda za ku je ku kifar da wannan mutane akwai annabi lutu a ciki ya suka ce kalu nanu a'lamu biman fiha ai bayan lutu ma mun san duk mai imani cikin alƙarya bayan shi ba lan najjannahu wa a'lahu albishirinka da shi da dukkan iyalansa masu imani za mu tsallakar da su illam ra'atahu sai dai matarsa kanat min al-ghafirin domin ita kasance tana taimakawa na cikin ta'adda tana nan tana yiwa masa zagon ƙasa da idan ake hada baki ake duk wannan fasadi yasa Allah bai alƙawarin tsallakar da ita ba kaga wannan zai ƙara nuna ma cewa dangantakarka da mutum ba za a ta amfane ka gun Allah ba yasa dama yake cewa man batta bihi amalahu lam yusra bihi nasbahu duk wanda aikin sa yasa yake baya a gun Allah to nasabarsa dan wani dan wani ba za ta kai shi gaba ba kaga matar annabi ce amma Allah ta'ala da ya tashi halakarwa har idan aka halakar ga annabi nuhu alaihi salam iya da da wanda ya haife shi amma da ke bai imani da shi ba da aka zo halakawa har shi aka halaka ana fahimta wanda zai nuna ma irin ka'ida ta Allah da kuma adalci irin na Allah yasa sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Fatima silini ma shi ta min mali yake faɗa yasra na Fatima alaiha salam yake ce duk abin da ke gare ni na dukiya ki tambaye ni in ina da akwai zan baki amma inni la ugni anki min Allah shay'a idan mun je lahira wallahi ban isa in tare miki wani abagun Allah ba kar wani ya yaudare ka ce zai saka aljihu a ranar alkiyama wallahi ƙarya yake Allah wallahi ba hima da aljihu yawwa kar ama wannan kar ka yadda da wannan karatu tun daga abin da shugaban halitta ya faɗa yace Fatima ƴata ce ke tsokar jikina ce duk abin da zan miki a duniya na miki amma a lahira ba ba zan iya taimakon ki ba ba zan iya taimakon ki ba kaga ka'ida ga annabin Allah mursali amma Allah yace zan tseratar da kai da duk masu imani amma banda matarka banda ita domin ita ba mai imani bace ita ba za ta samu rahama ba Allah da ita zai hada a halaka domin imaninta bai kai ba domin kafircinta shine jagorance ta ana fahimtar wannan to sai yake cewa a Annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa za su je su halaka da waɗancan mutane inna ursina ala qawmin mujrimin sai yake cewa illa ala lut ko ka karanta إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين su wannan mala'iku suka ce illa harful istisna banda iyalan annabi lutu banda su anan al din an ce al da shi da masu imani da shi kenan da shi da dukkan wanda suka yi imani da shi to Allah ya ce banda su zamu halaka su kama zamu tsallakar da su inna lamunajjuhum ajma'in suka ce mu Allah ya ce mu tseratar da su gaba daya yasa da mu a wani guri ce najjenahum bi sahar dab da ketowar alfijir aka ce su fita su bargare haka Allah ya ce duk aka ce lutu eh to duk wanda ka san mutumin ka ne ya yi imani da kai baya cikin wannan jarimar to shikenan ka aika masa lalle lalle lokaci kaza ku fice ku bar garin haka Allah ya ce mala'iku su faɗa musu lokacin da mala'ikun suka zo sutul kamar tana ba mu labarin cewa da mala'ikun suka zo suke sai suka ji labari cewa ai annabi idan lu annabi lu alaihi salam an yi baki kuma zaratan matasa ne maza mala'ikun da wani siga suka da wani sura suka so dama bala'in su su ga bakon namiji su mai luwadi dama shine babban masifin su a wani gun yake cewa a baki na ne kar ku kunyata ni gaban baki na mana yake cewa baki na ne kar ku Allah ta ku zuni fi zaifi kar kun kuna yi a junan ku to wani ai baki ne ku bar ni mana baki na alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba za a samu mai hankali ɗaya ba ya gane muhimmancin bako ya suke cewa ai ka san abin da muke muke nufi ai ai ka sani ai innaka la ta'lamu ma nurid ka san mu dimu ai ba wani bakin ka za mu kyale kaza kaza kaza kaza sai malaiku suka ce ku rabu da su har leƙi ake suna ina ne suna ina ka gane ko lokacin da suka leƙa to aka duk fitsararren da ya leƙa gidan to sai ya dawo fiskarsa a shafe gaba ɗaya faɗa masana a ayyuna in dai ka yi ganganci ka leƙa to wai ba makawo ma za ka fito ba idon ma babu ma idan ya dawo tamkar ƙeya fiskar an shafe ta duka to da irin wannan aka fara yi musu mala'ika wasa ne kai mala'ika ba wasa ba ne duk wanda ya leka ina bakin suke ne suna ina ina aka boye su to sai ya fito da shafaffe fiska gaba daya to daga nan suna ciki aka umarci annabi lubi ya fice daga garin da shi da duk wanda suka imani da shi suka ranka ya suka fita shine inna la munajjuhum ajma'in illa ma'ata qaddarna innaha إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
Allah ya ce ilam ra'atahu sai dai matarsa banda ita inna lamunajjuhum ajma'ina to ilam ra'atahu kenan zamu tsiratar da su gaba daya amma banda matarsa domin ita tana cikin wanda halaka ta haukanta domin tana cikin masu taimako wajen wannan fasadi din inna halamin al-ghabirin tabbas tana cikin halakakku al-baqina fil azabi li kufriha domin za ta dawoma cikin azaba domin kafircinta an gane ko sai malik ya shaho na akiru qissatu diyuf ma ibrahim alayhi salam to tattaunawa daga nan ta tsaya tsakanin annabi ibrahim da baki an gane ko fa amaruhum ala ibrahim alayhi salam sai annabi ibrahim suka bashi umarnin cewa za su tafi aikin da Allah ya tura su za su tafi su yi daga nan suka fa suka je suka samu annabi lut alayhi salam tafiyar su zo su bai faru kuma falamma jaa فلما جاء آل لوط المرسلون mm.
قال إنكم قوم منكرون falamma ja'a yayin da suka je baki sun je sun samu annabi Lut alaihi salam sun baro wajen annabi Ibrahim ka kaddara ga sunan kana ganin sun taho sun tattauna da annabi Ibrahim don Qur'ani ya ba mu labari sun ce to za mu isa garin da aka tura mu sun taho sun samu annabi Lut alaihi salam falamma ja'a a lokacin da suka zo ala lutinil mursalun wannan baki da suka zo suka samu annabi Lut ai al mursaluna ja'a ila lutin kenan wannan manzanni sun zo sun samu annabi Lut alaihi salam qala sai shi da su innakum qaumun munkarun wa an su mutane ne ku wanda ban gane ku ba la a'rifukum ban gane ku ba kun ga wannan iya nuna muka cewa annaba ba duk gabi suka sani ba annabi ya ga mala'ika da sai ga dan adam amma bai gane shi ba har sai in mala'ikan ya masa bayani ya kane ana fahimta haka ta faru ga annabi Ibrahim alaihi salam kuma haka ta faru ga annabi Lut alaihi salam yace mutane ne ku ban fahimce ku ba daga ina kuke ban gane ku ba daga nan me suka ce da shi قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون daga nan ba وأتيناك بالحق وإنا لصادقون qalu suka ce ji'inaka bima kanu fihi yamtarun ai mun zo maka da abinda mutananka suke shakka a kansa ka ce ku tuba ku daina in ba ku tuba akwai akwai azaba in ba ku tuba ba Allah zai iya halakawa da ku to wannan shakkar da suke da kokwantan to da maganin shakkar muka zo ina ji'inaka bima kanu fihi yamtarun wa huwa al'azab ai mun zo da albishirin za a halakar da waɗannan mutanen tunda ka musu wa'azi ka musu wa'azi sun ki ka ce akwai azaban Allah za ta zo sun ki dawowa baya to shikenan lokacin su ya kare mu zo mu halakar da su sai ce wa ataina ka bil haqq suka ce da shi wallahi mun zo ma da gaskiya bi amril yaqin mun zo ma da al'amari yankakken hujja ne al'amari ne daga Allah ba ku kwanto a kansa kuma wa inna la sadiquna fi qawlina wallahi abinda muke faɗa ma gaskiya ne ba abinda za a in ba halakar da su ba kuma yanzu daga nan me faru فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم Hmm.
ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون Allah ya ce fa'asri bi ahalika a isra shine kamar tafiyar dare kenan subhanallazi asra bi abdi an gane ko wa in yatukum usara tufaduhum usara kamar tafiyar dare kenan to sai Allah ya ce fa'asri bi ahalika kai tafiyar wani yankin dare da kai da iyalanka duk iyalanka da wanda suka yi imani da kai to ƙarshen dare ku fice ku bar garin wattabi adbarahu ka sa su a gaba ka bi su a baya haka ke jagoranci amma mu namu jagaba ne ko ko ya dawo baya a ka'ida a musulunci shugaba ne a baya al'umma sa gaba an gane ko tunda Allah ya ce wattabi adbarahu ka sa su a gaba ka bi bayan su domin akwai wani zai iya tsayawa wani zai iya kaucewa amma kai a baya kai ne jagora ka tabbatar da suna gaba kana bin su a baya ana fahimta shine ma'anar wattabi adbarahu idan ka san ya su a gaba sun fice to ka bayan su Allah ta'ala yake cewa wala ya ai imshi khalfahum haka malamin tafsiri yace ka bi bayan su wala yaltafi minkum ahad duk abin da kuka ji kar ku yi gobaya duk abin da kuka ji kar ku yi go inji Allah shine wala yaltafi minkum ahad kar ɗaya wai go li Allah yara azima ma yanzilu bihi domin kare ga irin munin abin da zai sauka a gare su wamdu haisu tumarun ku dai ku tafi ta inda aka umarce ku kawai inda aka dora ku ku bi ku tafiyar ku ba ruwan ku da su wa huwa sham an ce su bi ta yankin sham fa karaja huwa a wa bintahu an ce da shi da wansu yan mata ƴaƴansu guda biyu suka fita falam yakhruj min qaryatihi illa huwa wa bintahu malai ce ba wanda ya bi su sai shi da wannan ƴaƴa nasa mata guda biyu da sauran iyalansa watawallahu lahum al-ard sai Allah ya yanke musu kasar inda tafiya ake cikin sati ko wata to su cikin minti biyar sai tafiya Allah ya janyo musu kasar an gane ko shine fatawallahu lahum al-ard sai Allah ta'ala ya sa kasar ta ta ta gajarta tafiyar ta yi sauki fi waqtin hatta naja a dan wani lokaci karan har suka tsira wa wasala ila ibrahim har suka je suka sama annabi ibrahim alayhi salam an gane ko inda mala'ikun suka baro farkon dirarsu sai aka ce su kuma in sun fita su tafata domin su can halaka ba za ta je ba za ta je wannan gumba da hakan ta faru sai gaba kuma Allah ya yi وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء Hmm.
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Allah ce wa qadaina ilayhi ay auhayna ilayhi sai muka yi wa annabi lutu wahayi alaihi salam aka ce zalika al'amra yanda al'amarin nan yake wa huwa anna dabir haula cewa ƙarshen waɗannan mutanen naka shine maqatu Allah zai girbe su ya sare su amma da asuba ko an ce ku fita dab da ketuwan alfijir ku tafi amma su kuma asuba tana yi Allah zai kawo ƙarshen su da asuba tana yi kuwa sai aka musu azaba ta isti'sal kun san azabar isti'sal ita ce azabar da ko dan kazar garin ba za a bari ba garin ya zama kufayi ba komai ko dan ba da labari ba za a bari a garin ba to irin wannan halakawar Allah ya mutu shine qata'ana dabir alqawmi dabir alqawmi dabir alqawmi kafirin Allah ya yanke su tsotson su ma babu ba wani wanda za a ce tsuntsunsu ne a duniya babu shi tunda azabar istisal Allah ya musu gaba daya duk tun daga kansu aka tuge su gaba daya aka halaka su ba wani wanda za a bari ana fahimta an ce da hakan ta faru sai mala'ika jibril alaihi salam shine jagoran tafiyar da ya tabbatar da cewa annabi lutu da wanda suka yi imani da shi sun fice daga garin cikinan sai